أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على عظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu ikon haduwa a wannan masallaci domin ci gaba da wannan daura da muka fara ta urjuza al-urjuza al-mi'iyya al-mi'iyya ce muke yi ko sunniya sai nan gaba insha Allah al-mi'iyya wato wadda yau wannan shine darasi na biyu insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gaba katar da faɗan gaskiya da aiki da shi yau muna ranar litinin biyar ga watan jimadal akhira shekara 1445 hijiriya wanda shi ne 18 ga watan 12 watan Desambar 2023 miladiya. Idan ban manta ba darasin da ya wuce mun tsaya baiti na takwas ko zan mu tashi na tara. Haka ne ko? Zan mu ɗan karanto a biya ta ɗin. Malam ya ce, Ƙal Musannif rahimahullahu ta'ala, وبعد ست مع شهر جاي وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب نعم ثم أبو طالب الأم الكفل خدمته ثم إلى الشام رحل نعم آه نسخة ذاك باب به وذاك ذاك غنيت وذا نسخة يزو به وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحير ما اشتهر وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 اذكرا لأمنا خديجة المتجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفداؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم هذا التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثم لهن خاتمة وطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد لفرد زاهي نعم وكل في حياته ذاق الحما وبعده فاطمة بنصف أم وبعد خمس وثلاثين وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه وردوا بما حكم في ودا ذاك الحجر الأسود ثم نعم وبعد عام أربعين أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة قرع أول المنزل نعم kenan sai mu tsaya nan baiti na 23 insha Allah mu gani in sun shiga in yaso sai mu ƙara baiti na tara mala ya ci gaba da cewa wa ba'du sittin ma shaharin ja'i wafatu ummihi alal abwa'i baiti na takwas wanda muka tsaya da shi ba ba'da shahrayn shiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min umrihi ko ko min sinnihi yanda aka yi tsaga kirjan annabi sallallahu alaihi wasallam ai mun gani ko marahil yadda aka tsaga kirja annabi aka huddo zuciyar shi aka wanke zuciyar shi ko kuma wancan da yace haza hazu shaytan minka da ya huddo wata bakar tsoka daga cikin zuciyar shi yace wannan rabar shaytan ne daga cikin zuciyarka jibril ya wanke zuciyar annabi aka wanke kirshin shi aka maida mishi zuciyar shi operation wannan instantane a huddo zuciya a yi dinki a maida komi babu alama babu ciwo a wurin sai sai operation din da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gane ko sai ya ce ma wa ba'a da 60 wa ba'da sittin ma shaharin ja'i bayan shekara shidda da aiwawa annabi sallallahu alaihi wasallam ma shaharin ja'i da wata guda kinan watan da yazo bayan shekara shidda da aiwuwa ce wafatu ummihi alal abwa'i sai ga maka wato ma'aihiyar shi ta rasu mi a wurin da ake ce mai abwa'i haka malam yace anan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da halimatu sa'diya ta maido shi bayan shekara nawa hudu ko ta maido shi wurin ma'aihiyar shi amina bayan shekara hudun nan kenan sai shekara biyu hannun ma'aihiyar shi amina bayan yayi shekara biyu ummu ma'aihiyar shi amina sai ta ɗauke shi wato ummu amina ta ɗauke shi ta tahi da shi ziyara da shi zuwa madina ta shi zuwa wurin dangin shi ahwalihi aka ce ahwal wato eh, wato baba ne ake cewa ko wannan din shi ƴan uwan shi kenan wato tantunonin shi na bangaren ma'ayyar shi ahwalihi sai ta da su wato na daga banu najjar kabila ce banu najjar suke madina ƴan uwan shi ne na wurin wato ma'ayyar shi an gane ko tonton-tonton ɗin shi na wurin ma'aihiyar shi su ne akwal na wurin kuma ma'aihi ana ce masu amam ammomi kenan akwal kuma tonton na wurin ina ni ake ce masu ko babani da hausa shai min hazal kabil babani ina ji na wurin uwa uba ne ko ina ni kuma na wurin uwa haka ne ina kyautata to to su ne sai aka ɗauke shi ummu amina ta ɗauke shi ta tahi da shi wurinsu na wurin uwar tashi kenan ya je ya gano su su gan shi ya gan su yana da shekara shidda da wata daya sallallahu alaihi wasallam wurin suna dawowa daga madina sun gano su an dawo sai gami mutuwa ta ɗauki ma'aihiyar shi a nan abuwa wata ƙauye ne tsakanin makka da madina a hanya kawai sai mutuwa ta ɗauki sallallahu ta ɗauki mamman sallallahu alaihi wasallam amina ka gami daman bata daidai shi ba sai da ya shekara hudu ya dawo wurin ma'aihiyar shi yana shekara biyu tare da ita da wata ɗaya kuma ita ma ta rasu a wurin da ake ce mai menene wurin da ake ce mai abuwa'i wani ƙauye ne tsakanin makka da madina hadisai sun zo wato daga cikin hadisai da suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wato hadisin buraida bin husaybin yake cewa kharashtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci mu hoto da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da muka zo a wurin wani wadi wani kwari sai annabi ya ce masu me makana kuma ku tsaya nan inda kuke zan je in dawo suka ce can bayan dan lokaci kadan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo me wa huwa thaqil ya dawo da nauyi jikin shi Hausawa suka ce duk yayi la'asar ko ka san da an ce duk yayi la'asar duk yayi wani nauyi kai wani fabulous duk wane ne to sai gashi ya dawo duk yayi la'asar sai suka tambaye shi ya ne aka yi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni ataitu qabra muhammadan ni dai ku sani muhammadin naje qabra ummi muhammadin ni naje kabarin mamman annabi muhammad sai yake cewa ya je kabarin mamman shi kenan ko ya je ya ziyarci kabarin mamman shi fa sa'altu rabbi shafa'a sai na roki ubangiji na ya bani cetanta a cece ta tunda ta mutu yana da shekara nawa shidda ai ba aiko shi ba lokacin su kuma suna kan addinin jahiliya ko ibadatul asnam suna bautar gumakai hannafiya addinin annabi ibrahim ya gushe kuma ba su kan annabi addinin annabi isa alaihi salam shine ba su aka turo musu ba an gane ko kenan sai ya nemi a bashi ceton ma'aihiyar shi an gane ko sai ya ce fa ma'ana aniha da sai Allah ya hana shi ya hana shi an hana mashi ceta annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inni kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur fazuruha yace ku sani da na ce muku kan wanda ya ƙara ziyara kaburbura ko ku hasa ziyara kaburbura yace to ku yi mi ku ziyarce ta yanzu yanzu na muku umarni ku ziyarce ta ana akwai wani darasi akwai wani darasi ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah a ba shi ce ɗanwa ma'aihiyar shi ba a ba shi ba mun gane ma'aihiyar annab sallallahu alaihi wasallam aka hana shi ya mata addu'a na ceto aka hana shi an gane ma'aihiya to uban waye ya isa ya ceci wani in ba wannan ba astaghfirullah la ilaha har ka zo kana tunanin cewa wai akwai wani wanda zai cece ka ai wannan akwai renin wayo ma a cikin abu me kake ɗaukan kanka ko shi wanda zai cece ka me yake ɗaukan kanshi ya kai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ma'aihiya ha aka hana shi kai wane ne ko shi wanda ka dogara da shi wane ne haka kwantar da hankalinka kai kana tunanin wani wai wani kai da abin da kai wani wai shi zai sa ka aljanna ko a aljihu ko a uwan menene ma randa za a tashi menene hufatan urratan hurla za a tashi gaban Allah a tsiraiti babu takalmi ba kaciya sallatu waye ba shi rigar da zai saka ina ya ga rigar wai hau ka samu mutane sun yi itimadi har suna haɗin su ko tambayar kabari ba a masu wasu daga cikin jama'a wai ba a isa a masu tambayar kabari ba don sun rena mutane to wallahi shi yasa Allah ya ce wa ma qadarullaha hatta qadarihi wallahi ba su kai girma Allah ba ba su ba Allah girman shi ba iya gwalgwaran girmawa shi yau ba su san wane ne Allah ba na farko ba su san yane shi undin ba yake kuma har suna ganin cewa wani bi hamma sun hika garanti ka ji haukawa mala ya ce waljununu fununu ko kai hauka iri-iri ne wannan ba hauka ba ne ya yi ƙari hauka wannan iskanci ne wallashi annabi ya ce aka hana mashi ceton ma'aihiyar shi waye isa ya cece ka wane ne ya isa manzallazi ya shau indahu illa bi iznihi ceton wasai da izinin Allah ta yi shi haka zalika ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam jibo ka duba kaga Abu Talib yanda ya mau hidima da kare annabi sallallahu alaihi wasallam da taimaka ma addinin nan har ya daukaka amma dan ya mutu menene dan ya mutu a kahuri ya ta kare gare shi ya ta kare gare shi ai kaga bai samu ba bai samu rabon tsira ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi ahwan azaba leje azaba da za a yi ma yan wuta wanda yake da mi azaba mai sauki a jahannama cikin yan wuta shine yace la rajul wani namiji ne za a dora mi garwashi guda bi a nan kawashi in ka aje kawaka inda bai taka kasa mun gane wannan dan wurin nan mai dan tabshi tabshin nan kasa ai ya hishin wuta da kyau fara furga a ce diddige to nan ne za a ɗora mai garwashi guda biyu daga nan yana tawasa kwalwashi shi ne mai ahwal azab su malamai suke cewa abu talib ne to ka duba ka gani dif ala zalika annab sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi yake ce ma iya shi fatima ka duba duk soyayya annabi da fatima yace ya fatima bintu muhammad ya ke fatima diyan muhammad salini min mali ma shi'ti ya ce ki neme ni ki roƙe ni dukiyata inda ya tawa ce duk abin da kika ga dama ni zan baki ya ce fa'in ni la'uhuni an kimi na lahi shi'a ya ce wallahi ni bai isa ba in wadatar da ke komin karamcin abu a wurin Allah ka duba fatima yal annabi kuma annabi ya ce bai isa ya wadatar da ita ba wai wane ne ya isa ya wadatar da wani a wannan wuri wai haka samu mutane sun samu daman sun samu garanti sun samu nutsuwa su 'yan aljihu ne ko kuma su 'yan ceton wane ne ko su 'yan ceton wance ne ai wallahi ba san mine ne tashin kiyama ba ba san mine ne tashin kiyama ba Allah subhanahu wata'ala yake ce mana istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'u al'azab yayin da ranar da wanda aka bi wanda su aka bi suke kubuta da wanda suka bi su ce mu muka sa ku waye ce ku bi mu lokacin da suka ga azaba turmuzizi Allah mana gafara kaga annabi yace an hana shi mi rayu neman ma ma'ayyaci ceto amma sai yace a wata ruwaya yace istazamtu rabbi an gane ko hadisin muslim ya rawaito shi abi huraira an gane ko shine yake cewa zarar nabi sallallahu alaihi wasallam qabara ummihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin ma'aifiyar shi fa baka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka yayi kuka wa baka man haula wanda suke kusan shi sai suke kuka su ma fa qala sai yace istazantu rabbi na nemi izini wurin ubangiji na fi an astaghfira laha falam yu'zan li izinin mi na nema in nema ma ma'aifiya ta gafara an gane ko in nema ma ma ma'aifiya ta gafara sai ya ce ba a mini izini ba an gane ko wasta'azantu fi an azura qabaraha fa azina li sai na nema na ce a bani to dama in dinga ziyartar kabarinta sai aka ce ka ziyarta sai annabi ya ce me fazurul qubura ku ziyarci kaburbura fa innaha tuzakkirukum al-maut ziyartar kaburbura yana tunatar da ku me mutuwa ko ba shi bane kamar da ziyarar kabari ran juma'a ka san wata al'ada ce ko wai ran juma'a in baka je ziyartar kabarin ka ba ana mashi gabarin ma'aimacin ka ana mashi gori cikin mi cikin yan lahira ko ko menene wani abu shi min hazal kabil sai ka ga ran juma'a bayan la'asar da an cika makwatai suna mutuwa suna kallon masu ziyara su ko in baka je ba za a dinga ma gori a ce kai da ba a zo ma ziyara ka ba shi shi wani abu ma anzal Allah bi hamid sultan Allah mana gafara kenan ka gani aka hana annabi neman musu gafara istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra Allah ya ce ka musu ka nema mai wato mushrikai wannan wanda suka mutu akan wannan kafirci ka nema musu istighfari ko kakka nema musu sai kai ko so saba'in zaka yi dai a nema ba musu gafara Allah bai musu gafara ta wuce wanda ake nema ma gafara musulmi in mutum ya mutu akan kafirci ba a nema mashi gafara hatta da Ibrahim wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi hatta da istighfarin Ibrahim da ya zai wa baban shi aice ibrahim ya ce sa'astaghfiru ka rabbi qala salamun alayk sa'astaghfiru laka rabbi ko innahu kana bi khafiya duk da rude ko Allah mana gafara yace sannu dai da sannu amincin Allah aminci ba sai ka jehe ni ba ka yi mana mummunan magana ka mana kazafi da sannu zan nema ma gafara ubangiji na aka ce to wannan istighfar da Ibrahim yayi wannan lokaci ne aka bashi da aka nuna mashi tsaida haka nan ba ka kara nema mashi gafara ya tsaida kenan duk wanda ya mutu akan kafirci ba a nema mai gafara wanda ya mutu yana musulmi shine za a yi ta nema ma gafara Allah mana gafara malam ya ci gaba da cewa wajadduhu lil abdi abdul muttalib ba'da samani mata min ghairi kadhib yace bayan ma'aihiyar shi ta rasu a abuwa'i bayan shekara na shidda sai ya ce ma wajen duhu abdulmuttalib haka zalika kakan shi abdulmuttalib an gane ko wajen duhu lil'abdi kakan shi na wurin uba kenan baban wa baban baban shi abdulmuttalib ba da samanin mata bayan shekara annab takwas sai shi ma ya mutu in gaidi kazib ya ce zance ne wanda ba karya ba tabbas ne kakan shi abdulmutallib mun gani a cikin littafin sira na baya ko shi ya ɗauki mi kula da annabi sallallahu alaihi wasallam yana son shi ya fajjala shi da yawa daga cikin iyan shi ma an gane ko zaka gani wannan yana daga cikin bi'a ta ne ta mutum latija in ya tsuwa in tsoho ya tsuwa zaka ga jikokin shi ya hisan shi fiye da ɗiyan shi ma sirtu in ya samu jika wanda yake so sosai ko wanda tasu ta zo ɗaya to bare ma aka ce uban nashi ma ya kasance shi ne ya hiso a cikin ɗiyan shi kuma mi jikan sai uban ya rasu uwar ta rasu kaga bancin wannan soyayya da yake mai ga tausayi na mi na maraici daidai ko dai sai yake son shi sosai har yake zamnar da shi inda yake zama ai mun gani a cikin sira sai sun zo in sun ga ya zama inda inda Abdul Muttalib yake zama su haro mashi yace a'a ku kyale shi wannan yaron nawa sai kunu alaihi sha'an wani babban sha'ani wani babban al'amari zai same shi an gane ko kenan yace ma mata min ghairi kazib tabbas kutubu na sira sun tabbatar ya rasu an gane ko ba tare da wannan ba eh ba tare da karyatawa ba summa abu talib nil ammi kafal khidmatuhu thumma ila shami rahal bihi wa zaka amus ne ashara wa kana min amrihi bahira mashtaha ya ce bayan rasuwa kakan nashi sun abu talibin ammi kafal bayan shi sai kafala shi ta dawo kanwa abu talib al'am kenan wan baban shi ne aka ce ma am kenan wa ko kane na me na uba aka ce ma khal wa ko kane na uwa an gane ko shine yace ma al'ammu kafal shine ya dauki kafala shi khidmatuhu ila shamira hal ya dauki kafala shi kuma ya dauki hidimar shi kula da shi sannan sai ya ce mi ila shamir hal sai yayi bulaguro da shi zuwa sham bihi tare da shi kenan ko wa ba'ada wa zaka ba'du amis nay ashar an yi bulaguran nan bayan shekara mi sha biyu ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana min amrihi bahira mashtahar daga cikin al'amarin bulaguran nan labarin bahira turahibul bahira wanda ya shahara wannan abu talib wan baban annabi sallallahu alaihi wasallam ko wato kuma yana daga cikin me ake ce mashi shi abu talib shi ne suke uwa ɗai uba ɗai da wa da baba annabi tunda ai kakan na annabi ba matar shi ɗai ba mun gane ko to yana da ɗiya ko to shi amma abu talib shi ne suke uwa ɗai uba ɗai da wa da baba annabi abdullahi kuma haka zalika shi ne wanda tun lokacin ma da ni kaka annabi yana raye kenan baban su ko shi yana cikin wanda suka yi nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya tun yana yaro daman yana son shi Abu Talib an gane ko yana kula da shi sosai duk da yana hannun wa baban su kenan yana nuna mai soyayya to baban su lokacin da zai rasu kaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi ma wannan dan shi wasiya Abu Talib ya mai wasiya akan wa akan annabi Muhammad yana yaro yana da shekara takwas ya ce ka kula mani da ɗan nan wasiya ce nake maka an gane ko ita kuma wasiyar mamaci ana nafaza ta ana nafaza ta inda ba ta saba mami ba shari'a in ba ta saba mu shari'a ba dole ma ne ka nafaza ta an gane ko shine menene ayo wasiya in taraka khairan lil wasiyata lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin ka gani ko wanda ya bar wasiya dole a nafaza mashi ita in dai bata zumi ba hatta da wasiyar dukiya mutum ya ce misali an gane ko sai mutum ya ce dukiya ta a ba na kaza an gane ko a ba na kaza cikin dukiya ta eh gashi nan kwasaye ne zai mutu ya ce inda mutu ku ba zai din miliyan 100 a dukiya ta dole ɗiyanka su hudo su bashi dole ma dole magadanka su hudo su bashi amma za a lissafa in wannan miliyan 100 din nan ba ta kai yanciyar na dukiyarka ba ba ta wuce yanciyar ba fardo misali in ta wuce yanciyar ba a bada ta sai a sai ta a gani amma in ya kasance daman miliyan 300 ka bari kace a bashi miliyan 100 ana nafasa ta in baka da bashi akan wannan ana nafasa ta mun gane ko to ka bar miliyan 200 ha ba a bashi ɗarin nan ba tunda ya wuce yanciyar to shi sai ya kula ya ba shi amana shi ko sai ya kula da shi dama ya kasance yana son shi sosai to daga cikin kular da shi da yake ka gane ko yana son shi sosai sai ya ga cewa annabi yana da shekara sha biyu tunda ai asira mun gani shi wannan abu talib lokacin talakka ne ko bayan shigowa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi wata arziki shi an gane ko amma ai da bai cikin masu kuɗi sosai irin haka to da ya kasance yana cikin yalwa arzikin shi da kaga ai can ƙarshen yalwa arziki a harami balaguran kasuwanci konva ka yi ƙarfin garin naku sai dai ka ɗauki kayan ku ka kai wani gari ka kwaso na wani gari ka zo garin ku ka ba 'yan sari kuma su tsara an gane ko kenan ka yi ka kai dila ai har yanzu nan kasuwanci ya ne wanda suke da shago suke zaune a shaguna aksari ba su bane dilolin ko ba su bane masu huta ƙarfin su bai kai ba masu hutar daban suke sai su zo su saida muku sai ku saida to lokacin ya kai ya fara zama dila sai ya fara huta annabi yana da shekara nawa sha biyu kawai sai ya gani shi a yanda yake shi da annabi yanda yake son shi kawai bai gani ya bar shi wurin kowa ba ka duba duk mutane fa da ƴan uwan shi na jini suwa su abbas su hamza su abu lahab ya bar masu yaron nan karami dan sha biyu ya je ya dawo kawai ya gani zuciyar shi bata kwanta ba kasan kasan in kana son abu kawai gani kake in je in dawo wannan sai ya dan takura an gane ko kawai ya ga yaron nan zuciyar shi bata kwanta ba kai ya ce da shi zani kawai ya tafi da shi sham bulaguro kan su iso sham sun zo ina basra sai suka ga rahib ko bahira sai ya gani alamomin wan- wane ne shi wannan malamin yahudi ne ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu su sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san diyansu shi yasa kullun kai a matsayinka na musulmi ya ci a ce ka sa annabi fiye da yadda ka san kanka ma an gane ko ai mun yi kaɗan daga cikin wane ne sifufa annabi sallallahu alaihi wasallam ko darasinmu na ƙarshe can sira ya zamanto in ya zo maka a mahaliki man ra'ani faqad ra'ani wanda ya gani tabbas ni ya gani fa inna shaytan la yatafassala bi saboda shaytan bai ni bai kama da ni ya doki kamata amma shaytan zai soma da kama wani ya ce shine wa shine annabi in ba ka san shi ba sai ka ce na ga annabi kwanan nan ma na ji an ce wata ta ga annabi ko ta ga annabi tana nan ta harba da bakin da ni ko cikin sektar din nan dai ne an ce an ce Allah mana gafara an ce mana mu je mu gano ta na ce ta bani mi to su ba azab dai sun ce zai su je su kure ta su ce ta faɗa musu ya yaki Allah mana gafara wannan kenan ita ma ta ga annabi ta harama da abubuwa ta harama da falada to shi bahira da ya gan shi ya rifunahu kama ya rifuna abnahu sai yayi mi shine yace ma wa kana min amri bahira bahira mashtahar abin da ya shahara daga cikin al'amarin bahira wanda ya ishara ya ce ma wane ne ammin shi ku koma da shi saboda in kun isa da shi sham akwai mai yahudawa suna iya kashe shi suna iya kaza kaza kaza har yayi iqna'in su suka koma da shi shine yace ma mashtahar abinda wato ya shahara an gane ko na'am wannan kenan sai malam ya ci gaba da cewa wasara na hawi shami ashraful warafi ami 25 zkura li ummi nal khadijatil muttajira wa ada fihi rabihan mustabshira fa kana fihi aqduhu alaiha wa ba'duhu ifad ifda'uhu ilaiha kina ai da hira bahira ko yana da shekara nawa 12 sai malam ya doke ma daga shekara 12 ya cire shi shekara nawa 25 shi ne aka ce ma ai urjuza resume ne yake an gane ko ya ce ma to wasara na hawa shami an ida da al'amarin bahira an ida sai ya ce ma sai annabi ya tashi da kanshi ya tafi na hawa shami wuraren shami an gane ko na hawa shami hanyar shami ashraful wara fiyayyan halitta kenan fi ami 25 skura a cikin shekara shida aka ambato ta 20 da biyar li'ummina khadijatin muttajiran yadda ya tahiyar nan da ya yi saboda uwanmu wato khadija uwanmu ummuna khadija muttajira yana ɗan kasuwa wa ada fihi rabihan mustabshira ya dawo yana mai cin riba mustabshira abin yi ma min abin yi ma albishiri da jin daɗi fakana fihi aqduhu alaiha a cikin wannan shekarar ne ta 25 aka ɗaura auren shi da ita wa ba'duhu ifda'uhu ilaiha bayan shi annaba hayyar taro ya kwanta tare da ita kenan ya shiga ɗakin ta nan kenan kaga sai ya ce ma bayan ya dawo bayan ya dawo ko sai ya jira mami shekara ta 25 annabi ya huta ina mi sham ya ne aka yi mun gan shi a darasin baya ummuna khadija ta samu labarin amana shi da gaske shi da wane ne sai ta yi mai araji ya zo mi ya ce ta ba shi kayan kasuwanci ya je sham ya yi kasuwanci da kayanta saboda mace ne mace ce ko batta iya mi mace batta iya abinda namiji zai yi ya ne mamman wannan ta ci mamman maryam ta ci rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiul alim ko du'a falamma wadataha lokacin da ta aihe abin da yake cikin cikin ta bayan ta yi alkawari kashi sai ta falamma wadataha qalat rabbi inni wadatuha unsa tace ya ubangiji gani dai mace na aiwa ni nayi nihin zan samu namiji in bada shi ya hidima a addini ya zama menene ya zama mai kula da addini ko sai tace gashi wallahu alam bima wadat Allah ya sani ya hita sanin mi ta aiwa sai tace mi walaysa zakaru kal unsa a shahidinan shi ne walaisa zakaru kal'unsa ai namiji da mace ba za su zama ɗaya ba ba ma ɗaya ba suke abinda namiji zai yi mace ba ta yi shi ba wani su zo suna mako suna mako suna mamu labashi da sarbo a zo a yi menene egalite ko egalite na maza da mata a zo a ba da 'yancin mata a yi menene wallahi duk wanda ta san ciwon kanta tana da hankali tana da nutsuwa wallahi ba ta biye ma wa'annan mahaukatan ba masu neman incin mata ke yanzu Allah subhanahu wataala musulunci addini annabi ya kamfa maki ya ɗaukaka ki ya girmama ki an gane ko a zo a ce maki wai ke egal da namiji ke ba ki san ba wallahi ba darasi taki bane aka yi ƙasa ne aka kai ki da kin san iya darajar da musulunci ya baki da an zo ana ce maki ke da namiji ɗaya ne fa ki yarda ba ya take da gudu ce ga wasu mahaukata nan yaushe za a haɗa ki da namiji a ce wai ke ta abin da namiji zai sai ki nami ke da Allah ya zaɓe ki zaɓaɓɓen halitta a kula da ki a yi jiya maki daɗi kayan aras kayan kwalba kayan masu macewa a tanadin su ka duba ka gani an baka a ce ga kwalabe zaka ɗauke su min kwalabe kayan mutuwa zaka kai su daga nan zuwa nan ya zaka yi renon su sun sannu haka ake renon mata a kula da su lutuf jin daɗi kwanci hankali a aje su saboda kan wani abu ya same su wani ma wanda bai kamata bai gansu ya zo ya gansu na nisa ki yarda wani katon banza ya ganki bayan ga inda aka ce ki kula mijinki kadai zai ganki sai wasu da aka hudda su ga inda Allah subhanahu wataala ya aje ki yace a tanadar maki abubuwa na jin daɗi da kwanciyar hankali ki zo ki ce mi ke so kike ai egalite kwanan nan naga wani makta na alkali ko wannan malamin na Nigeria ya ce ka ashe nesa ko astaghfirullah ce ka ashe nesa a zo a ce ayi gasar gasar hutsari daga tsaye ya ce ko kuma a ashe kwalba a ce ana sa a cika ta da hutsari kai ya zuba astaghfirullah ka gani an baki daraja an tamba ma kiki zo kina neman egalite nabi bata makanki lokaci bata makanki daraja ki zubda makanki mutuncinki ai wallahi mace da ta san darajar da addini ya bata da mace wallahi ba za ka samu macen ba da ta kawurci in ka doka akwai wani conference da aka yi cikin laizane fase don laizane na baya can aka zo wai ana neman ajibi ne ne eske mace tana cikin jinsin dan adam kai a da mace ba a doke ta komi ba de manière générale alamiyan ba a doke ta komi ba da manin partigile kenan bangaren larabawa su kuma wai ka sani ma Allah bai ce mana wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazib yatawara min al min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yajsuhu fi turab aw yajsuhu fi turab idan aka ba aka zo aka ce matarka ta aihu to hankalinka ya tashi ya ka yawa namiji ko mace a ce mi mace zalla wajuhu muswaddan huskar shi ta ya mutse ta tsabure ta zama bakin kirin ya hasala ya ci kunkuye ya bata rai ya tawara wa huwa kazim yana mai daure huska ya tawara min alqaw yana nesanta daga mutane yana kunyar shigowa cikin mutane mai su ima bushira bihi dan an mai mummuna albushiri sai ka ce yayi cikin shege bai san shigowa cikin mutane wai an ce mai matar shi ta aihu diya mace shawarar da yake to wai ni in bar ta taraye in doke ta a wulakance kawai ban kula da ita ba saniyar ware am ya dusuhu fi turab ko kuma in yi rami in binne ta da ranta wa izal mawudati bi ayi zambin qutilat haka suke binne su da ransu dan ba su yarda ba menene wai an aiho masu mace ka duba ka ga yadda suke wulakanta mata sannan wai yanzu in uba ya mutu yana da mata goma cikin gado ake raba su dukiya ce su ma rarraba su ake cikin gado wannan ya ci gadon wacce wannan ya ci gadon wacce ba su da daraja a cikin mutane mace kenan wai a jahiliyar su lokacin su kenan ka sani cewa ba abinda wallahi ba yancin da zaki samu mace a duniya kamar ki samu me musulunci ki samu gidan musulmi ya aure ki ya zamnar da ke ya jiya maki daɗi ki ji daɗin duniya ku tashi ran tashi kiyama wallazi na amalu wa tabatuhum zuriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zuriyatuhum a kwatsa ku gida aljanna ku more Allah sa muna cikin wanda za mu haka wannan kenan kenan sai mu dawo da rasul mu Khadija batta iya kasuwanci da dukiyarta kuma an bar mata dukiya da yawa ita kuma dukiya in ba a juyawa mi take tahiya take ko mi aka kawo ko rijiyar kuɗi ka kawo inda sha ne za a yi ta yi ko inda sha za a yi ta ƙare haka ne ko to amma a sha a zuba a sha a zuba sai ka ga wata rana ta zama rijiya nawa biyu wannan ta cika kayi ta biyu haka ne an Allah ya samu abin albarka an gane ko to shine Khadija sai take neman wanda zai mata kasuwanci da wannan dukiyar tata aka bata labarin wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka bata labarin amana shi da gaskiyar shi mun gani ta hada shi da wa khadimin ta Maisara an gane ko Maisara wato da suka je kasuwanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bashi riba Maisara shi ya lakanto ma Khadija mi yana da lokacin yana da shekara 25 shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lakanto ma Khadija da abin da ya gani daga cikin abin da ya gani sai suna zamne gizagizai ke mashi wannan girgije yake mashi mi inuwa har itaciya tana da inuwa ta karkata can in ya zo ya zamna sai ta ida karkatowa kotan shi tarihe shi ya gani falala da yawa da ya dawo ya ba annabi ya ba khadija labarin annabi sallallahu alaihi wasallam sun dawo rabi'an an ciwo riba da yawa mustabshira ana jin dadi ana bada albishirin riba khadija sai dai sai ta tura neman auren wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta tura kawarta mai suna nafisa ko tana neman auren shi ya yarda faka da fihi aqduhu alaiha har ya tare ya samu wato shiga da da ummuna khadija kenan nan da yace ma li ummina khadijatul muttajira da yace ma li ummina khadija sai ai Allah subhanahu wataala khadija ta shiga cikin mi matan shi Allah kuma yace mana mi wa azwajuhu ummahatukum duk matan annabi uwayen mu ne shi kadai ne zunubin da Allah subhanahu wataala ya haramta a yanzu duniya ba a yi shi ba kun ba a yi shi ba na mi na auren mata annabi ba a yi shi ba kun ba a yi shi ba amma duba ka ga din zunubin da aka ce ka a yi ya mutane suke har wanda mi har wanda ba a samu ba har wanda mi ba a same shi ba a cikin tarihi yanzu yi ake din zunubin da aka hallakar da al'ummomin baya sun yi an hallakar da su yanzu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan shirkirta mu da za'a da tuna an shahe mu Allah mana gafara to yanzu har wanda ba a yi ma wanda baka same shi baya ba yanzu an same shi a cikin al'umman nan Allah kare mu Allah mana gafara mala ya ci gaba da cewa wa wilduhu min hakala ibrahim fal awwalul qasim bi hadha takrim wa wilduhu yace duka diyanta min duka ɗiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wa wiltuhu duka ɗiyan shi min ha kala khala ibrahim na khadija ne kina addamir ya udu ila khadija an gane ko aw wiltuhu duka ɗiyan shi min ha daga khadija suke khala ibrahim sai mala ya ce ma banda ibrahim shi ai mun gani ummu mariyatul qibtiyya mariyatul qibtiyya ta aihe shi fa'awalul ƙasim hazar takrim sai ce ma ɗan annabi sallallahu Alaihi wasallam na farko shi ne alƙasim kuma da shi ake ce ma annabi wa abal ƙasim baban alƙasim an gane ko alƙasim hazar takrim kenan ya samu wannan karamcin kenan wato na ɗan annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ce ma wa zainabun ruƙayyatun wa fatima wa ummu kulthumin lahunna khatima kaga sai ba ka mi can ya waɗa ma ɗayan shi wa wa wilduhu khala ibrahim sai ga ma ɗiyan shi kamar nan malam sai shi ruma ɗiyan ne ala hasbi tartib a shere bayan ibrahim sai ya ce mawa wa zainabun akwai zainab a cikin ɗiyan shi wa fatima bayan ya huda ma ibrahim sai ya ce ma wa zainabun ruqayyatun bayan zainab sai ruqayya wa fatima sannan sai wa fatima wa ummu kulthum lahunna khatima sai ya ce ma sai umu kulsum ita ce karama cikin ɗiyanwa khadija cikin ɗiyan khadija ba ɗaya annan ba ai karami wane ne ibrahim sai balbar sai ya ce ma ma a cikin mata ake nihi wayan kan cewa an samu sabani wasu malamai suka ce a fatima ce ta ƙarshe ita ce karamai wasu kuma suka ce a ummu kulsum ummul kulsum ita ce ummu kulsum ita ce wato wato karamai an gane ko wannan sabanin malamai ne tsakanin Fatima da Ummu Kulthum wace ce gaba sai malai ya cigaba da cewa wa tahiru tayyibu abdullahi wa qila kullu ismin li fardin zahi at-tahir sai ce ma daga shi sai at-tahir at-tayyib sai ce ma abdullahi shine wa shine at-tahir tsarkakakke at-tayyib shi dai kuma menene mai kyau abu kyaukyawa sai ce ma abdullahi shine abdullahi amma sai ya ce ma wakila kulli ismin li fardin zahi wannan sunan ma at-tahir din da at-tayyib din da abdullahi yace duka sunan mutun ne mutun ɗaya ɗaya ne kowa kina anan sai ya ƙara ma a cikin sunan ɗiyan annabi akwai ba at-tahir at-tayyib bayan wa'annan to amma wannan ruwaya ita ce da'ifa mai rauni daga cikin ruwaya ɗiyan shi dai maza uku ne shi wannan abdullahi abinda ya sa ake ci mai attahir attayib an hayye shi ne bayan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kina tsarkakakke kuma menene mai kyau bayan an aiko risala kina an kore mi shirka shine ake ci mai attahir attayib mun gane ko kina dai sunan shi ne lakabin shi ne surnan din shi ne ai kaga daga cikin girmamawa ko al'adar larabawa mun yi bayanin shi ba a cika kiran mutum farta da sunan shi ba za a mai mi sirnon mai kyau shi ma sirnon din ba sirnon ba mara kyau an gane sirnon mara kyau a musulunci ko sirnon na sunan banza fi isa lismul fusuk ba da iman amma sirnon mai kyau a ce baban wane ko kuma a ce wani abu haka an gane ko suna mai kyau ko wanda ake fata za ka ga cikin cikin sahaba wasu tun suna yaro ake ce masu baban wane tun suna yaro misali akwai wannan aba umar ko wanda wanda shine ayyaran su wanda sahabin yazo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam dana ya rasu kaji abinda matata ta mani bata faɗa mana dana ya rasu ba sai da hammuka kwanta da ita har annabi sallallahu alaihi wasallam ya musa aida shi yaron nan shine ake ce ma aba umar ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai aina nukhayr yana wasa da yaron da wannan dan tsuntsun shi karami ko in ya zo da tsuntsun ya mutu annabi yake ce mai ina nuhair ma fa'ala nuhair mi nuhair ya mi menene nuhair yayi wanda annabi yana wasa da shi aba umair kaga yana yaro ya rasu amma me yake ce mai aba umair baban umair shi yasa alkunya ana sa mutum ba dole sai ka ba ake samu alkunya ko kana yaro sai ka samu alkunya shi wannan at-tahiru tayyib abdullahi alkunya shi kenan kaga sai ya samu sunan wa sunan baban shi kuma sai yake ce mai at-tahir at-tayyib abdullahi an gane ko sai baiti na 19 malam ya ci gaba da cewa wa kull wal kullu fi hayatihi zaqul hima wa ba'duhu fatimatun bi nisfi am duka diyan nan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin rayuwar shi zaqul hima dukan su sun dandana mutuwa alhali annabi yana raye dukan su da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam suka rasu duka kenan annabi ya binne su wa ba'duhu fatimatun bi nisfi amsa ce ma amman banda fatima bayan rasuwar shi shi kuma sallallahu alaihi wasallam da rabin shekara fatima ta rasu an gane ko duka diyan annabi shi ya binne su banda wa fatima ita kuma bayan rasuwar shi da mi rabin shekara wata shidda ita ta rasu shine ai aka ce ma diyan shi mata sigara diyan shi na khadija suna mi suna yara suka rasu Abdullahi da Ibrahim an gane ko mata sigaran an gane ko sun rasu suna yara shi ce Ibrahim ai sai da aka she Madina aka aihe shi shekara ta wurin takwas shine ai suka ce mai mi abtaru ai addinin shikenan ya aihe diya maza da mun diya da mun fasu consideran mata haka ɗayan mazan nashi duka sun mutu ai zan mu gani in ya mutuwa zai ci gaba da ci gaba da jagoranta addini shine Allah ya ce mai mi inna shani aka huwal abtar shi wannan dai wannan makiyin naka shine mai yankakken baya shine da ya mutu tashi ta kare amma addinin Allah zai wuce mi har zuwa tashin kiyama insha Allah shine yace ma fatimatun bin nisfi am wannan duka diyan shi ya tabbata duka sun rasu wato annabi yana raye ita kuma fatima da wata shidda ya tabbata ga hadisi sahihi cewa Fatima an gane ko ta rasu Aisha ta ce Fatima ta sahihain ya zo a cikin sahihain Bukhari da Muslim ummul mu'minin Aisha take cewa anna Fatima radiyallahu anha yarda Allah ta tabbata gare ta Aisha ba'da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 16 ashhur hadisi ya zo a sahihain ta ta rayu kawai wata nawa wata shidda bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam aidon haka zalika Aisha take cewa aqbalat Fatima tamshi ka'anna mishiyatiha mishiyin nabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo rasuwa tace sai ga maka Fatima ta shigo tana tahiya tace wallahi kai ka ce tahiyar nan da Fatima take yi yanda ka sa annabin ne yake tahiya saboda tana kama da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta da tahiyarta irin tahiyar rasulullah take an gane ko daga cikin tahiyar annabi sallallahu alaihi wasallam bai tahiya haka kak tahiyar shi ƙasa yake kallo an gane ko in zai juya bai waiwayawa haka yana juya gaba ɗayan shi tahiya da nutsuwa da waƙar da kwanciyar hankali fa bayan fa fa bayan fa tilwal ukhra to shine Aisha ta ce ga ta taso tana tahiya kai ka ce tahiya irin tahiya annabi tak take yin ta an gane ko faƙalar nabi sai annabi ya ce mata marhaban bibnati maraba sannin ki da zuwa ɗiyata an gane ko sun ma'ajalasa ha an yaminihi au an shimalihi sai annabi ya zamanar da ita hannun shi na dama ko hannun shi na hagun sun ma'asarra ilaiha hadisan sai ya ce mata mi ya zana mata ya yi mata wani magana an gane ko ya yi mata magana ya raɗa mata hira kenan asarra ya yi ta asirrance ya raɗa mata a kunnanta fa bakat sai ta yi kuka fatima fa kala laha lima ta biki na fa qultu laha sai aisha ta ce mata lima ta biki me yasa kike kuka summa asarra ilaiha hadisan fa dhahikat sai ta annabi ya ƙara raɗa mata wani zance sai ta yi dariya fa qultu ma ra'aytuka al farhan aqrabu min al-huzni min huzni ta ce ni ban taɓa gani ba umuna aisha ta ce fatima ni ban taɓa gani ba a yau kamun kamar yau in gani dai gashi ana farin ciki kuma ana bakin ciki ta ce ban taɓa gani ba farin ciki da bakin ciki suna tahiya a tare an gane ko hadisin nan sai ne ne fasa'altu ha sai ta ce sai na tambaye ta amma qala laki wa menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miki fa sai fatima ta ce ma kuntu li afshi sirra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ai bai yiwa in bude sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam da yana so yanzu ku san sirrin nan da ya wada mani ai da bai rada mani shi ba tace ban bude shi a yanzu an gane ko hatta qubida annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace sai da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu fa sa'altuha sai na tambaye ta fa qalat sai tace asarra ilayya ya rada mana cewa inna jibrila kana yu'ariduni alquran kullu sana marra cewa kin ga dai kowace shekara jibril so bi yake zuwa muna mi muna tazakur muna wato revision na qur'ani tare da jibril an gane ko so daya cikin ramadan wa innahu arad aradani al'amarrataini yace kin ga dai wannan shekarai so bi ya mani shi amma da duk shekara so nawa muke yi so ɗaya wala urahu illa hadara ajali ya ce ba komi ba nake ganin wannan abin da muka yi da shi cewa kawai lokaci na ne ya zo kena ya nuna mata mun gani a cikin ruwa ya sira ko wancan hadisi da ya wuce wa innaki awwalu ahli ahli baiti lahiqan bi ke zaki fara iske da cikin mi iyallan gidana shine tace wannan ciwon annabi zai tai shi yasa ni kuka an gane ko yace amma ama tardina an takuni na sayyidata ahlal janna aw nisa'i ahl aw nisa'il mu'minina yace shin ba yi miki dadi ba ya kasance bayan kin iske ni cikin iyallaina kuma ya kasance ke ce menene shugaban aljanna ko kuma shugaban mata na aljanna an gane ko ta ce wannan abin sai sa ta dariya ga bakin ciki ga dariya shine Aisha ta ce kamun yau dai ban taba ganin farin ciki da bakin ciki suna ta a tare ba sai yau ta ganshi an gane ko baiti na 20 malam ya ci gaba da cewa wa ba'da 50 wa salasi wa ba'da خمسين وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما اندسر bayan shekara 35 an gane ko sai menene sai ya halarta mi ya halarta buniyar baitullahi lamma an da sa gina ɗakin Allah bayan ya tsufa kenan ya samu mi kusan roshewa kasan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 35 to Ka'aba sai aka samu wani ruwa mamakon ruwa sai ya samu matsala daga wani sharanta surtu wasu filiye na Ka'aba an gane ko lokacin Ka'aba ai ginin ta haka ne ba a yanzu ka lura ginin Ka'aba kare ne ko kowane kote za ka gani kamar tsawonsa ɗaya da kowane kote to da ba kare ba ne kamar su form rectangle ne an gane ko wani kote ya yi wani kote tsawo rectangle ne ko shi ne ake cima rectangle ko wani kote ya yi kote tsawo amma yanzu kare take to sai suka yi gangami to ka'aba hazar ta roshe ku zo mu haɗu a gina ka'aba a gyara ta sai suka ɗora sharaɗin akan cewa gyaran nan da za a yi ba a amsar dukiya ko biye ta haram an gane ko kowa ya ka dukiya halaka kowa ya alkawari to da aka yi alkawarin nan haka ka dukiyar nan ta halaka ta ginin ka'aba sai ginin bai isa a maida ta form din ta tami ta rectangle sai suka rage ta suka mata kare shine ai zaka gani wani dan circle nan gaban ka'aba haka to nan shi ma cikin ka'aba yake in kai sallah anan kamar kai sallah cikin ka'aba ne in ka zo da wafi ka bi dan wannan hanyar ka kewaye bakin ɗakin kadai dawafin ka bai cika ba sai ka kewaye duka ka'abar wannan har wannan circle din hori ne ko zaka ga dan circle aka yi shi hori haka to tun shi da akwai lokacin an so a sake mi annabi lokacin ya so ya sake gina ta a yanda take yanda annabi Ibrahim ya gina ta sai ya barta kai kowa ya zo ya ce sai ya sake gina ta an gane ko to shine yace an yi wannan ginin bunyat baitullahi lamma an dasar lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara nawa an gane ko 35 to an rawaito ruwaya cewa ibn abbas ya rawaito a wannan ginin ka'aba hatta da annabi tare da abbas an mun shi abbas sun dinga ɗauko duwatsu da aka dinga gina ka'aba ai zuwa ne za ku ku sassauko duwatsu ku ɓambaro su ku zo da su a yi tubali da wannan duwatsun a taɓe su a tafke da laka ka'aba gini ya tashi to su ma sun je sun dinga ɗauko sun dinga ɓambaro duwatsu suna zuwa da shi suna kawo su an gane ko to ana cikin ginin nan sai mala ya ce ma wa haka muhu wara daubi ma hakan fi wada zakal hajarul aswad sam sai suka neme shi suka ba shi yi masa shari'a an gane ko haka mu wara da biyu haka kuma suka yarda da abin da ya hukunci a cikin mi fi wada e hajarul aswad fi wada e zaka hajarul aswad da sam a lokacin a can wurin dora mi hajarul aswad sam a can wurin daidai wurin da za a dora shi eh kaga ba summa ba zan karanta an ka karanta summa sannan ko samma kuma menene a can ko kamar yadda Allah ya ce mi muta'in samma aminun sam kenan shine yace ma menene lokacin da aka zo ana ginin nan sai aka kawo daidai hajarul aswad alhali su kuma larabawa sun san darajar wannan hajarul aswad bakin dutse daga aljanna aka hudo shi ruwaya ta zo kowa so yake a ce shi ya dora wannan bakin dutsen a wurin inda yake an ka inda za a dora shi to sai aka ce mi kowa shi zai dora har sai da suka hudo wukake akan sa su yaki tsakaninsu sai da aka tsaya wani ruwa ana cewa kwana hudu ko kwana biyar aka tsaye da gidan akan kowa ya kiyarra shi zai dora an gane ko can da aka samu wani wanda a lokacin a makka wato shi ya kasance ya yi kowa shekaru wanda ake ci mai abdullahi bin umar na'am bin makhzum an gane ko ya yi kowa shekaru a cikin mutanen sai ya ce ku tsaya ya ma'ashar quraish ku zo ku ji kan mu tsaya wannan ya bata mun tsari mu zo mu nemi solution sai aka ce to ni yake ba da shawara wanda ya fara shigowa falfashiyar masallacin nan shi zai mun hukunci kuma duk abin da ya ce mu yarda kowa ya ce shi kenan ba damu an yi ittifaki ko duk abin da ya ce in mi ya ce in ya ce suwa za su dora mu yarda su za su dora kowa ya ce shi kenan an gane ko suna jira suka yi tawakkali Allah ya kama su wanda zai musu hukuncin gaskiya da ai ka san su lokacin duk da bautar goma kai suke amma sun san mi sun san Allah inna ma na abuduhum liqarribuna ila Allah zulfa in kace me yasa kuke bautar goma kai sai su ce mu muna bauta musu ne dan su kusantar da mu can kusa ga Allah su zasu mamu wasita su zasu mamu mi ishar zasu mamu escalier mu isa haura Allah an gane ko sun san Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna la an kace musu waye halicci samai da kasai cewa suke Allah kawai su yarda shi kadai za a bauta ma su yarda to sai suka ce Allah zai kawo musu mafita suna zamna sai ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka ce kai shikenan ga Amin ya zo kan yayi hukunci suka ce mun yarda tun kan ya ce ga yadda za a yi suka ce mun yarda shi ne suka ce waradu bi ma hakam kowa ya yarda akan abin da ya hukunci fi wada ya hajar al-aswad zakal hajar al-aswad sam a inda zai dora wannan hajar al-aswad din shine annabi yahuda mi yahuda wato bargon shi da yake ratayawa ya huda ya dora dutsen nan sama ya kira kowace kabila ya ce ku kakkama kowa ya kama aka yi sama da wannan bargon sai da aka kawo hajar al-aswad ya doka da hannun shi madaukaka ya dora ce shi kenan mun yarda wannan hukuncin sai suka ce kawai wannan kowa ne ya dora tunda kowa ya kama wurin dorawa an gane ko kaga ai annabi ya dora shi wannan suka ce shikenan mun yarda sai aka ci gaba da ginin da ginin Ka'aba wannan shine kenan wa ba'da amin na'am wa ba'da ami 40 ursila fi yawmi fi yawmi lisnayn yaqinan fanqula malam abaiti na 22 sai yace bayan shekara 40 ursila annabi ya cika shekara 40 kenan ursila sai aka aiko shi an gane ko kafatan linnasi gaba ɗaya wurin kowa ba akan larabawa ba kadai bashiran wa nazira yayi albishir kuma yayi gargadi fi yawmin isnaini yaqinan fankula yace garanti tabbas ka ciro ka bada labari ranar litinin aka aiko shi an gane ko bayan ya cika shekara nawa shekara 40 shine yace ma tabbas haka aka aiko shi wannan kenan an samu ruwaya a cikin sahihai ne an gane ko akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shekara 40 aka aiko shi haka zalika ibnu abbas yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibnu abbas afwan yake cewa bu'itha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li 40 sana an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 40 fa makasa bi makka 13 ya tsaya a makka shekara 13 yuha ilaihi ana mai wahayi summa umira bil hijra fa hajara ashara sinina wa mata sai yayi hijira yayi shekara goma a Madina kuma sai ya rasu wa huwa ibnu salasan wa ibnu salasan wa sittina shi kuma a lokacin yana da shekara 63 kenan kaga wannan hadisin yana yau kwatanta ma cewa annabi shekara 40 aka aiko shi da yace ma fi yawmil isnaini cewa an aiko annabi ranar wato litinin yaqinan fankula e tabbas ne akwai hadisi wato sahihi ne shi ma cewa annabi a cikin sahih muslim cewa an abi qatadat al-ansari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi cewa ranar litinin ya ne azumin ranar litinin yake cewa zaka yawmu wulitu fihi wannan rana ce wadda aka aihe ni wa yawmu bi'istu ranar kuma da aka aiko ne ne wa yawmin unzila alayya fihi wannan ranar dai ha ilo ita ce aka sabko man wahayi ka gane ko shine wannan kenan malam yake ce ma yaqinan fankula shine yace ma fi ramadan fi ramadan aw rabi'il awwali wa suratu qil awwalul munazzali wa suratu iqra awwalul munazzali a ranan a ramadan bayan ranar litinin ya ce ma fi ramadan a cikin watan ramadan din dai ne aka aiko shi aw rabiul awwal wata ruwaya kuma suka ce a cikin mi rabiul awwal ne aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wa suratu iqra awwal munazzali wannan sura ta iqra ita ce harkon abin da aka fara saukowa a cikin khilafin malamai an samu khilafa cewa wai annabi ramadan aka aiko shi ko kuma rabiul awwal wasu malamai sun ce a ramadan ne wasu malamai sun ce wato rabiul awwal wanda suka kawo hujjar cewa ramadan ne aka sabko mashi iqra sai suka ce menene shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan nan na ramadan wanda aka sauko alqurani kenan an sauko an fara sauko mai suka doke bayanin wanda suka ce a ba haka bane suka ba su hujja cewa ai an sauko qurani ne daga mi daga lauhil mahfuz ila sama'id dunya baitul izza a cikin menene shahru ramadan wannan sai ka koma kuma ulumul quran zaka samu dogon bayani kan shi insha Allah والله تعالى أعلم وسورة إقرأ أول منزل سورة الإقرأ ما نيتي إتتي أبن فرقو دا أكهار سبقوا أينا وانا ياتبتا واتو أحدثي ديوا تيوا النبي صلى الله عليه وسلم إقرأ أكسبكو مشي ينا غار هراء يتعبد كوي يقام تنيازو ياتي من إقرأ yace mai me ba ana bi qari'in ni ba mai karatu bane yace kai karatu yace ban iya ba kai karatu sai da yaso uku ya ce ma annabi sallallahu ya matsa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji mala'i matsan mala'ika ta kirki ya ce mai iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam an gane ko na'am wa surat iqra awal munazzal bakin ne muka karanta da ko baiti na 22 ko kenan ina ji ganin lokaci ya raka ya tahi mu tsaya daga nan sai mu tashi insha Allah baiti na 23 a hissa ta gaban Allah ya ba mu ikon ci gaba da karatun da rai da lahiya sai mu tashi sun maludu a wasalati allama jibrilu wahi raka'ata ne muhkama insha Allah fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamcin ilimi ne daga gare mu Allah subhanahu wataala ya hima da shi ya karkare shi daga cikin kirazan mu Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu da bukatun duk wanda ya mamu wasiya mu mashi ada da wanda muka mamu wasiya ya mamu ada Allah biya mana bukatunmu gaba daya Allah ƙara zaunar da ƙasar mu Niger da sauran ƙasashen musulmi lafiya Allah buɗa mu arziki mai amfani Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaishna wa hawaish kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin wa qad hawaish kullu man lahu haqqun 'inda dawlahu ya arhamar rahimin Allahumma aslih lana qulubana wa yassir واغفر لنا امورنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر واغفر لابائنا وامهاتنا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته